إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعلموا أيها المسلمون أن الأعمار قليل والحساب شديد والحساب شديد ولا بد من الموت والذهاب إلى دار القرار ولا ينجي العبد يوم القيامة إلا أعماله الخيرية ولذلك ينبغي للعاقل أن يغتنم ما وهبه الله من الفرصة والله سبحانه وتعالى قد حث المسلمين على مسارعة إلى الخيرات حيث قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى أيضا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومدح الله الأنبياء والمرسلين لمسارعة في الخيرات وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نبادر بالأعمال الصالحة فتن وقال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرة ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة يبيء دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم ومن أنواع أعمال الخير أيها الإخوة التي يجب أن نراعي ونحافظ عليها هي أعمال الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وعلى جميع هذا كله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ومن الأعمال الخيرية أيها الإخوة التي يجب مراعاتها الإيمان وأركانه بأن الله وحده لا شريك له ونؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره ومن الأعمال الخيرية بر الوالدين والإحسان إليهما وصحبتهما بالمعروف ومنها صلة الرحم والإحسان الجار وإكرام الضيف والإنفاق في وجوه الخيرات ومنها أيها الإخوة الصدقة إلى المساكين والضعفاء ومن أعمال الخير أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى سرا وعلانية وكثرة الاستغفار وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر منه وقد غفر ما تقدم له من ذنبه وما تأخر وقال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري اللهم اجعلنا من السابقين للخيرات منتفئين بعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في الخيرات وترك المنكرات يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة من أعمال الخير إمادة الأذى عن الطريق والغدو إلى المسجد وكثرة الخطى إليه وكثرة النوافل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أيها الإخوة ‘yan musulmi abinda kudurwata mu take faɗa a yau jawo hankali ne game da wato rayuwa ita rayuwa da kake ganta ‘yan musulmi wato abu ne wani ke da iyaka kowa akwai gwargwadon abin da allah maɗaukakin sarki ya ɗiba masa akwai wani zai shekara goma a rayuwa iyakar shi kenan wani zai kai shekara ɗari wani kai shekara hamsin sittin saba'in komai dai aka yi komai nan sai jini matsin jifa wato ƙasa za shi akwai iyaka a cikin wannan rayuwa ɗin sati da wuce ko ko sati biyu suka wuce muna tare da ahmad bamba a raye ya yi karatu ranar lahadi yake cewa ya kamata a huta mako mai zuwa insha Allah ta'ala Allahu akbar magana ta yi kama da ta babban malamin shekul albani albani zaria gab da zai sai ke cewa mana ya kusa ya huta ya raba mana karatu bai fi rike bukhari kada ya ringa yi ba sauran duk mu za mu ringa yi sai ya sa mana ido ya ce ba ka ce mai baka shirya ba dan galtafi an tara maka shi zai koma kawai kwadade zai dauka ya ci gaba da rubuce rubuce zai Allah ya sa ashe ba zai huta a duniya ba muna fatan alahira za su huta haka shi ma wannan malami yake cewa za su huta mako mai zuwa ashe Allah bai kaddar hutun anan bane muna masa fata alkhairi Allah saka masa alkhairi to abinda ake nufi su sun aikata alkhairi kowa ya ji ya gani kowa shaida ne akan cewa mutanen kirki ne sun aikata alkhairi amma wannan bai wanzar da su a rayuwa ba an waye gare ba su a duniya sun tafi lahira haka nan mu ma duka kowa rana ɗaya bayan ɗaya za a tsince mu ba kowa a bayan ƙasa duka mu mutu don haka muke cewa yan uwa musulmi in ka mutu ka je wajen Allah maɗaukakin sarki ba ka da mafita dole za a maka hisabi abu ɗaya zai tsirar da kai shine ayyukan alkhairi da kai tsira na kanka auna rayuwa ta duniya don haka ya ku yan uwana musulmi ina ba mu shara da nasiha cewa mu yi kokari kwarai da gaske mu dage wajen cin gajiyar dama da Allah maɗaukakin sarki ya bamu ya bamu rayuwa ya bamu lafiya ya bamu musulunci da hankali ya kamata ya zama wajibi mu tsatsayin daka mu kula mu rike wannan ayyuka mu ci gaje wannan rayuwa tamu Allah maɗaukakin sarki da kansa ya faɗaitar da mu ayoyi da yawa cin ƙur'ani da yawa da yawa misali kan muka kawo inda Allah ya kira mu cewa mu tashi mu aiki na gari kuma in za mu aiki na garin kada mu yi muna da kasala muna da nawa a'a mu ringa da gaggawa yanzu akwai musabaka akwai musara'a a cikin wannan ayyuka na alkhairi zamu ringa yi Allah yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard ya ku musulmi ku yi rige rige zuwa ga wata aljanna daga wajen ubangiji ku Allah madaukakin sarki wanda fadin ta shine fadin sammai da ƙasa gaba daya o iddatil muttaqina ita wannan aljanna kawai an tattale ta dan matsoran Allah madaukakin sarki banda waɗanda ba matsoron Allah maɗaukakin sarki ba dan wa musulmi ka tambaye kanka kai in an tambaye ka zaka sa ka ci matsoron Allah maɗaukakin sarki ko kuma kai kanka tsarkake kanka wani ka zai sa ka ci matsoron Allah maɗaukakin sarki sai ka gyara halinka Allah maɗaukakin sarki yake faɗa fasabiqul khairat ya ku musulmi ku yi rige rige wajen aikata alkhairi kaga a same ku kuna da sanyin jiki kuna da nawa wajen aikata alkhairi a a samu kuna da gaggawa ne wajen aiwatar da alkhairi ya ku musulmi Allah ya ci aidima ta kunu dukkan inda kuke a sama ko ƙasa ko dina ne ma dai ya tibikumullahu jami'an Allah zai zo da ku gaban shi gaba ɗaya ya tara ku a gabansa inna Allah ala kulli shay'in qadir ka sani Allah mai iko akan ko Allah mai iko ne akan komai haka dan Allah madaukakin sarki yana mana muhimmancin rige-rige wajen aikata ayyukan alkhairi inda ya ba wasu manzanni a cikin suratul hajji da annabawa bayan ya ambaci annabi nuh annabi ibrahim annabi lut annabi isa annabi nuh dawud da suleiman da ayyuba da isma'il zalkifli da zakariya da yahaya gaba ɗaya sai Allah ba cewa innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna da gaggawa wajen aikata alkhairai wayannan mutane kuma Allah ke cewa hum laha sabiquna lalle sun zama masu rige a cin wannan aika na alkhairi don haka annabawan Allah madaukakin sarki sune first class na mutane amma ba za a zauna suna nawa wajen aikata alkhairi ba sun kasance masu rige wajen aikata alkhairi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawayin yana kwadatar da mu mu rigirge mu saba wa kanmu da aikin alkhairi saboda ƙarshen zamani annabi ya ce akwai fitintun za su danno cikin mutane annabi ya ce wannan fitintunin kamar duhun dare suke wannan karfe takwas ɗin dare bai kai tara ba tara bai kai goma ba haka fitintun za su ga kwaɗaɗowa suna shigowa cikin musulmi annabi ke cewa badu bil amali saliha ku riga wasu fitintunu kafin zo su sosar da ku kuna da ayyuka nagari fitan wani fitintunu ne kenan waɗannan ayyuka na gari su ne maganin meke ne su ne maganin fitintunu da zosar da musulmi idan aka same ka kana da ayyukan alkhairi ka gabata a kansu kana mai rigirgi a kansu da ikon Allah maɗaukakin sarki waɗannan fitintunu sai zama ba su tasiri a kanka ba shine badu bil amali fitanan ku riga wasu fitintunu da ayyukan alkhairi annabi ke cewa su wannan fitintunu suka zo Allah kiyaye ka kidan layil muslim kaman duhun dare yusbihul mu'minu mu'mina yusbihu rajulu mu'minan mutun zai gari tsaf yana mumini musulmi wa yumsi kafiran kafin yamma zama kafiri wa yumsi mu'minan zai yamma lafiya la'a musulmin shi kafin gari yawa ya zama kafiri me yasa ya bi udinahu bi ard min ad-dunya zai sallama addini saboda wani abu na duniya saboda su kudi da yake gan zai samu saboda su daloli saboda ta kwangila saboda wani mukami saboda wata kujera saboda position saboda wata mata haka nan bi ard min ad-dunya sai mutum ya sallama addinin sa irin sai ku sun jo gidan radio suna magana ai addinin ma waye san wa zai dace al'amarin ai duk daga Allah ne ma gaba daya wannan ya riga ya sallama addinin sa da saboda duniya da ke nema an dan bashi kuɗi ne ko kuma an bashi wasu abuwa ko wata ƙungiya ke so a bashi ya ci kafa to dai annabi ya ba labari za a gari musulmi zai zama da safan mumini kafin yamma zama kafiri me maganin wannan ayyuka din shine mu riga yin ayyuka alkhairi kwarai da gaske same mu aka don haka daga cikin ayyukan alkhairi waɗanda sun zama maka protection daga fitintunu da masifu annabi wato shine yan uwa musulmi kula da ayyukan addinin musulunci sallah din nan kada mi wasa da ta yan uwa musulmi sallah kar mi wasa da ita mu rike sallah kata kan kware da gaske ta fuskar na farko mu yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta don annabi ya ce ne sallu kamar atimuni usalli idan ba kai sallah yadda manzon Allah yake yi ba ba sallah kake ba dan uwa musulmi ina natawa wanda yake sallah ba yadda manzon Allah yake yi ba bai sallah ba sai ka tambaye kanka ina ka taɓa zuwa ka koyi sallah akwai malamin da ya koya maka sallah akwai wani majalisi da ka zauna ake koyar da sallah ko akwai kasa ɗin wani malami na bido da yake karantar da yadda ake sallah ka tsaya kana kalta ka koya ko ko kawai kamar aitan nasa inna wajadna aba ana babanka musulmi uwanka musulma shi yasa kai ma kana bi kawai to na farko dole mu kula da sallah mu maza ba wai kula da sallah mu ringa yi ba wajibi ne mu ringa yi sallah a cikin masallatai a jami'i a ji wannan wajibi a yi sallah a jami'i kuma a cikin masallatai ba jami'i a cikin gidajen ba yana ga cikin kula da sallah za mu yi yan uwa musulmi sannan mu kula kuma da aiki abin da ke zakka idan Allah baka dukiya ka kula da zakka gaba da haƙin Allah na noma na duke ka da duk abin da ake fi mai zakka mu kula da azumi na farilla sannan mu kuma kula da aikin haji idan Allah baka dama kada kasuwanci ko na abi hana ka zo aikin haji sannan yan uwa musulmi daga aikin musulunci amma wanda ya fi kowanne daraja ciki shine shahadatu Allah ilaha illallah abin da shafi imani da Allah ta Allah madaukakin sarki da tabbatar da annabtan manzon Allah da ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan wa musulmi daga cikin ayyuka alkhairi da ya kamata mu kula da su abin da shafi imani imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzaninsa da yadda da ranar alkiyama da kuma yana da kadar Allah ta alkhairi da shari yan wa musulmi daga cikin ayyuka alkhairi kamata mu kula da su za zama wani maganin fitintunu shine kyautata wa iyaye da'a ga iyaye maza uwa da uwa a kyautata masu a zauna da su da kyautatawa a yi masu alkhairi a bauta masu ina fatan yawa musulmi sun samu da ke bauta masu yan uwa an wayi gari iyaye ba su cewa akan 'ya'yansu da wahala ka samu uwa da ke da iko da kwantar akan 'ya'yansa uba ya kuma na tsoron ɗansa uwa ta kuma ta tsoron yarta wannan masifa ta ita jawo mana bala'i a bayan ƙasa muna ji muna gani yanzu yara sun kubuce su zama su ne sarakuna kan iyaye kuma ba sa jin komai wallahi tallahi wannan halaka ce yawa musulmi duk ɗan da yake wani mazai tuba ya da cewa iyayen su ne a gaba shi ne a bayansu kare ya dai wuce gaba ya zama su ne a baya wallahi ka halaka ko tafiya kuke kakka ka shiga gaban iyayenka ka tsaya a baya su shige gaba wallahi dan uwa musulmi duk abin da ka samu suka ce duka ka kawo kar ka ji kunci ka ɗiba ka basu kai ke da nasa da wannan abun amma san da kace ka tsaya kana ja in ja da su ko kuma a samu kana musu da iyayenka ma wallahi ka shiga uku ballantana kana cikin daula kana cikin ni'ima kana cikin jin daɗi da wadata su kuma suna nan suna zuwa suna roƙon mutane naira ɗari naira hamsin akwai 'yan suna daunan muna kallon su da yawa yaro ya ji yana miliyan biyar miliyan goma amma uban shi in zai koma gida sai ya koma ya je wajen wani ace da Allah alhaji wane ko wani da Allah wani yana da kunya ba zai iya tambaya ba sai in ka fahimta ka dauka ka bashi ko kuma haka ne ya daure tambaya amma shi wancan daga ya can fa a katan gida ga kudi aljihunsa ga kudi account amma bai iya ka tafi iyayensa ba Allah wade da wannan arziki naka don kana ran ka sani kai halakakke ne ba mutumin kirki bane ba kuma zaka wuce aljanna ba da in wani cin mutuncin iyanka da kaskantar da kai da su da kai ka manta wahalar suka da kai kana ciki sun wahala da kai ka fito sun wahala da kai ka girma sun wahala da kai sun koya maka komai yau ka wani mai arziki da ka mai da su lakantatu yan wa musulmi wallahi tallahi mu gyara wannan mara dole mu zauna da su da kyau mu kyautata musu kuma ina ba mu shara duk mutumin da yake kyauta iyayensa har abada ba za a ga wallansa ba ba zai taba faduwa ba duk makiyansa za su taru su ce sai sun kada shi wallahi ƙarya ne ko ya tanga-tanga sai kaga ya miƙe yawa mu san yan wa mu kyautata wa iyayenmu sai daga cikin ayyuka alkhairi mu kyautata makota da Allah ba mu zama tare da su a cikin gida guda daya ko anguwa guda daya mu zama mutanen kirki mu zama mutanen alkhairi mu zama jagadu na alkhairi kada muna da makota sana Allah ware da mu saboda munagun ahalayenmu kada zama muna da makota muna koshi suna yunwa muna sa tufafi su suna tsiraici muna ƴaƴanmu na sa kaya masu kyau su kuma suna cikin kaskanci yan wa wallahi tallahi mu gyara yana da haƙƙin haƙƙin musulmi mu girma makotanmu sannan daga cikin baƙi in mu yi mu taimake su mu kyauta musu da shi da kuɗaɗenmu ta hanyoyi na alkhairi yan wa musulmi mu ba da sadaka ga masu buƙatar sadaka almajirai masu yawa titi dattawa masu bara wani barin nashi ya kama dole yan wa musulmi da aka yi wa musulmi daga cikin aika alkhairi mu yawaita ambatan Allah madaukakin sarki a ɓoye da a fili kuma yi wata istighfari mai yau da roƙon Allah gafara dukan masu laifi ne kun ga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce mashi inna fatalaka fatan mubina la gafir mata qadamin zambika mata akhar Allah ya ce na yafe maka da abin da ya gabata da wanda ma jinkirta in ma kai to Allah ya yafe maka amma manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ya rantse da Allah a wuni daya ko kuma a zama daya ka roƙi Allah madaukakin sarki gafara so 100 wa lokacin sama sau saba'in ce sama da saba'in har zuwa ɗari a zama ɗin suka ce suka ƙirga manzan Allah yana istighfari ga Allah maɗaukakin sarki sau saba'in Allah maɗaukakin sarki na gama na cewa mutanen kirki masu gane suna wanda idan suka aikata mummunan laifi suka ce su tuna Allah maɗaukakin sarki nan da nan sai su tuba su roƙi Allah gafara ku sani ba mai gafarta zumin ba Allah maɗaukakin sarki ba sannan kuma mutanen kirki ba sa dogi akan abin da suka yi kuma suna sane daga cin abin da kira maka istighfar gaske ne shine kana ƙoƙarin ka gyara ka daina abin da kake amma kana istighfari kana shiga da laifi to wannan tuban mazuru sunanta abin da yake na shi na kana istighfari kana kon daina wannan lekan aifan da kake yi amma kana yi ka ci gaba ko kuma kafin kai ka istighfari kafin kai laifin sai ce astaghfirullah amma dai kaza astaghfirullah kafin fa ya ce astaghfirullah sannan kuma ai laifin wannan kuma a ce istighfari kenan da haka professor Amir ce wannan murji'anci ne kuma isgilanci ne ga Allah yin haka din amma wanda shaidan ya zamar da shi ba daidai ba sai ya tuna yayi ba daidai ba ya roki Allah gafara ko mun girman laifin shi Allah zai yafe masa ko mun tarin laifin Allah na yafewa kar ka taba ganin kai zunubai da yawa kace kai Allah zai yafe mu in dai kai musulmi ne wallahi Allah zai yafe maka sai dai in ba tuba kai da gaske ba yan wa mu yawaita tuba da roƙon Allah madaukakin sarki gafara ya ko in wana musulmi mu yawaita ayyukan alkhairi na kauda cuta ga musulmi idan kaga abu zai cutar da musulmai ba sai an takura maka ba ka je ka yi ɗauka tsintsiya ce kwalba ce mene zai ka cukau da su da haka yan wa musulmi mu kar mu san cewa cutar da musulmi nau'i biyu ne akwai cutar su da baki akwai cutar su da aiki to ka kiyaye wannan abun domin musulmi yana da alfarma kwarai da gaske a wajen Allah madaukakin sarki idan musulmi ya sallar asuba a jam'i annabi ke cewa to ya shiga alfarma Allah madaukakin sarki Allah annabi ke cewa kada ku kuskura ranar kiyama Allah ya same ka da ka taɓa alfarmarsa duk musulmin da ya salla asuba to yana cikin alfarman Allah idan ka sake ka ci mutuncinsa ko kai mai kazafi ko kuma ka cutar da shi ballantana ka kama shi kamar akuya ka kai shi daji ka aje kana a bashi abinci so daya wallahi ka shiga akuya kamar musulmi wanda mutane suke bandit masu sata mutane ina ma ana kanta masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana jawo hankalinsu da addinin musulunci da sun gyara al'amuran watakila domin mun tabbatar da cewa wannan karfi da gwamnati ke aiki da shi ba zai iya magance wannan matsala din ba saboda akwai wanda suke baya a zahiri abin da muke wata akwai wanda suke bayan aiki din to su masu musulmai ne a haɗa su da imanin su hayyan suna na musulman su dan wanda na ji labarin wani wai ya dauko da duma na ma zai sallah kuma daga cin shugabannin ma sace mutane amma duk haka yana sallah to kaga akwai matsala akwai sauran imanin tare da shi kenan abin da ke bukata a nuna mai kuskure a karanta da shi abin da yake ya daina kai co amma gwamnatoci a cikin wanda za su yi maganin matsalar ba sa sa ilmantar da mutane addinin musulunci ba sa sa mutane a karantar da addini ba sa kallon a matsayin solution na matsalar da aka gwamnati ga kenan ga sana aita ta yi magani in wannan zai zama maganin matsalar don haka yin wa musulmi cewa muke yi bai halarsa ko mutsalin musulmi ka yi ba bai halarsa ka gaya mai bakan magana ba ko harara bai halarsa ka gaya masa ba domin cin mutuncinsa ne annabi ya ce daga cin mafi sharri ba shine cin mutuncin musulmi don haka yin wa musulmi mu kiyaye lalle lalle mu kiyaye mutuncin musulmai kan mu cutar da su kan mu kawo da cutar da su kan mu kawo masu gidan kwallo kan mu kawo masu gidan caca kan mu kawo masu karuwai anguwa kada mu wani abin duk cutar da musulmai ne mu kiyaye wa musulmi daga cikin yanwa musulmi aiko alkhairi shine yawan taku zuwa ga masallaci a taka da kafa a tafi zuwa ga masallaci sabai sun kasance saboda falala zuwa masallaci mutum ma yaka rage dogon taku saboda ya ƙara samun falala abla dan musulmi ke cewa da muka ji annabi ya faɗa cewa duk zaka je masallaci duk taku guda ɗaya za a baka za a daga darajarka za a baka lada a kankare maka zunubi yace to Musa bai sai muka ce to bari mu ƙara ladan madda mutum ya taku zaram haka ya nuka sauri sai suna rage taku kaɗan kaɗan suke tafiya haka imamu na sa'iro to hadisi ingantacce daga manzo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ƙara masa yadda to ta ku zuwa masallaci daga cikin aiko alkhairi da sammako zuwa ga masallatai gaba daya sannan yawa musulmi mu san cewa yawaita nafilfili ya ga cikin aiko alkhairi da yawan tasbihi da tahmidi shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya ga cikin aiko alkhairi yawa mu kiyaye su wannan ba su da wahala ba su da nauyi a baka kamar da manzo Allah ke cewa kalmatani khafifatani kalmomi ne masu sauki wajen Allah masu soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki ranar alkiyama idan aka dora su a mizani kuma nauyi ne da su su ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim mutum ya daga karanta su yana kan hanya yana menene mace ma tana girki tana daka ta wanki za ta iya wani abuwa din mu yau ta ambatan Allah madaukakin sarki Allahumma arina alhaqqa haqqa wa rzuqna tibaa wa arina albatila batila wa rzuqna tinaba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله